الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih alqira'at almutawatira wa shazza bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 105 kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makuminmu da mu da ku gaba ɗaya muna cikin wato suratu annaml kenan sai lokaci ya mun halinsa insha Allah ta'ala za mu tashi ne a aya ta arba'in wato da biyar kenan a cikin suratu annaml amma kafin mu fara bayani a ƙarƙashin wannan aya mun ɗanyi mantuwa a darasin da ya gabata na ɗari da hudu kenan a aya ta ashirin da biyar mun yi mantuwa wato wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi samawati wal ard wanda mun ce imamul kisa'i al-kufi da imamu abu ja'far al-madani da imamu ruwais da imamu ruwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta ala yasjudu to to a wannan qira'a ta su abu ja'far da kisa'i da ruwais akwai ƙa'ida ta ilimin balaga in ka duba cikin mujallatu tadabbur shafi na 85 a adadin ta na tara sun ka ce idza kana idza dakhala nidau ala ismi ishara idan kira ya shiga akan ismul ishara kamar yanzu ya ismul ishara irin su haza hadihi da sauransu to in harfin da iya shiga a cikinsa falghalibu mafi yawan lokaci annahu uslubu tahwin uslubi ne tahwin an gane ko na nuna wato tahwin kamar rena al'amari ko kuma ɗaukar abu ba komi ba an gane ko yawwa ya ce ta ƙulu ya haza in ka ji mutu ya ce ya haza ya kai wanga a tadriman tu kakusa wanda kake magana da shi ka ganan tun da ismul ishara ya shiga cikin haza ya nuna abin nan ko ko uskut ya haza an gane ko kenan dai in harfin nida ya shiga ga ismul ishara ko mufrad ne ko musanna ko jam'i galibi yana nuna kaskantawa ko ɗauka abu ƙaramin abu suka ce wa shahidu hadhihi alqaida fi kitabillahi ta'ala shaida abinda yake nuna wannan ƙa'ida a cikin littafin Allah al-ayatul qur'aniyya at-taliya ala yasjudu kina akan qira'a ta su Hamza da Kisa'i afwan qira'a ta Kisa'i da Abu Ja'far da Ruwais sun karanta ala yasjudu kina da a kaddara ala ya haula isjudu tunda an ce ya haula kaga ya harfin nida ce shi haula in duk da ke an shafe shi za a kaddara shi to kenan tana nuna mi ba su da wata kima yace kenan ai ayyuhal mushrikuna billah ya ku masu shirka da Allah usjudu lillahi kun sujada ga Allah wala shakka yace babu shakka anna hadal maqam maqam tahwin wannan uslubi ne matsayi ne na magana wanda ana nuna ba a dauke su komi ba wa taqlilin da karamtar da su wa tahqirin da kuma kaskanta su min sha'anil mukhatab daga sha'anin wanda ake magana da shi al-mushrik billahi wal shirka da Allah sun ka ce wa fi nahwi hadal ma'ana kuma mai kama da wannan ma'ana ya qulu sahibu tahrir wa tanwir mai littafin at-tahrir wa tanwir wanda shine ibn ashur rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin inda qawlihi ta'ala inda ya fada a cikin maganar Allah wa ma yanzuru ha'ula'i illa sayhatan wahida ibn ashur a cikin surtu sad aya ta 15 yace wa qad tatabba'tu istilah alquran na bi istilahi na qur'ani shi ake cewa istilah alquran ko kulliyat alquran ko almanahij alquraniya ko alasalib alquraniya ko aladat alquraniya fa wajadtu yace sai na sami uslubin qur'ani ko istilahin qur'ani annahu idza ista'mala haula'i in kaga qur'ani ya kawo kalima ta haula'i walam yakun ma'ahu musharun ilayhi kuma ba ba kasance ba akwai abinda an kai nuni zuwa gare shi mafkurun wanda an ka ambata yace to annahu yuridu bihi al-mushrikina kenan ana nufin mushrikai min ahli makkah daga mutanen makka kenan da kaji an ce haula'i kuma wani abu bai gabata wanda an kai ishara to mushrikai ake nufi kaga wannan ya za ada ce qur'aniyya kuma ishara zuwa gare su ba wai don saboda suna da kima ba ba su da kima yana kusa ga uslubin nida'i kenan والله تعالى أعلم أسلوب النداء يا أنك يا هذا كو يا هؤلاء تو آية دا متاشا أكنت إتتي آية أربعين دبير إن الله سبحانه وتعالى يتي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أتكن سورة النمل آية أربعين دبير شافي نقري أكد تمانين دايا من تورا زواج ثمود وأخاهم أنس صالحا شيني النبي صالح an Allah ga abinda mun ka tura shi da shi ka ce musu su bauta ba Allah fa idza hum fariqan yahtasimun sai ga su jama'a biyu suna jayayya sai ga su jama'a biyu suna wato jayayya kenan na'am sai Allah ya ce qala ya qaumi sai annabi salih ya ce mutanen samudawa ya ku mutane na lima tastajiruna bisayya me yasa kuke gaugawan mummuna qabla alhasanati kafin mai kyau ma'ana me yasa kuke neman mummuna abu ya same ku maimakon ku nemi alkhairi irin yadda kafirai suke cewa in kana hadha huwa alhaq min indi wa iz qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indi fa amtir alaina hijaratan min as-sama da kace in qur'ani gaskiya ne Allah shi muka ruwan azaba ce in gaskiya ne Allah ya saka gane ka bi ko ba ka dan bane kaga mushkilun da su shi yasa Allah ce wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa law yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum law la tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun bi yasa ba ku neman gafara Allah tana yiwa ai muku rahama in ka ga laula ta zo in fi'ili madina to zargina in fi'ili mudari'ina kuma motsarwa ne shine ake kira tahdid wato motsarwa tahdid da dadun da ya'un da dadun ne ba wancan tahdid ba da dalun wanda ke nuna sha makan cewa ko iyakan cewa qalu qayyarna bika wa bimman ma'aka sun kace mu mun shu'umtu da kai da wanda yake tare da kai shu'umtuwa asalin shi daga at-tayru ne an gane ko tsuntsu to sun kasance suna neman sa'a ga tsuntsu in yayi gabas akwai sa'a in yayi yamma babu sa'a to ha kalmar ta zama to ta nufin shu'umci an gane ko sai ya zama to ta dauki ma'anar shu'umci at-tayr tayyarna qalu tayyarna asalin shi sun kace wato mun su umtu da kai kamar yadda cikin tsaya sun kace qalu inna tatayyarna bikum an gane ko asalin shi tatayyara ne sai an kara an kace tayyara an gane ko asalin shi kuma tatayyara ne tafa'ala an gane ko aji Allah ce hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat aslin izayyanat tazayyanat na anka abin nan mai da ta'un ta koma zayin sai anka kawo sai an kawo alhamza to kaga ta tayyara anka mai da ta'un ta koma ta'un sai anka jawo alhamza aka ce wato ittayyara mun umtu da kai ko tayyarna bika wa bi ma'ak da wanda yake tare da kai suna nan kamar kasancewa su a gari shine yake jawo matsaloli ka sai mutane ba su kankado shirin da ya same su gari ka su kamar da shi qala ta'irukum inda Allah yace a shi umcin ku yana wajen Allah yana rufin kenan in kun yi aiki na gari sai kuka sakamako in kun kai mummuna kuma sakamako ya dawo muku bal antum qaumun tuftanun yace ku mutane ne wadanda ake jarraba ku shi yasa da ka rinka zargin mutane me yasa mutane ba su son ka me yasa mutane ba su son mu'amala da kai ka tambayi kanka shin kai na gari ne kana cika alƙawari kana son mutane da alheri ya za a yi mutum shiga ne baka so ne da alheri ko shi mu'amala da kai ni ka dauki mutane a wannan bai yiwuwa in ka ga mutane na gudun ka to akwai matsala kenan ka tambayi kanka shin wai ni na gari ne ina kyautata ma mutane a ya za a yi mutum kana cuta mai ya so mu'amala da kai duk duniya wa zai rada wannan ai ko kai baka rada wanda yake mu'amala ya cuce ka to ya za ka yi abinda baka so makanka baka yarda mutane su so makansu bai yiwuwa an gane ko shi tsayyar kenan yana da ka'idodi a cikin shari'a ta musulunci yana da kuma abubuwa daban-daban kadiba cikin ahadith ahadith al-aqida fi sahihaini allati yuhimu zahiruha at-ta'arud safha ta 120 zuwa safha ta 158 zuwa ta 193 zuwa ta 209 kaga tsayyar da alaƙa shi da rashin lafiya da sauran abubuwa da ka'idodin shi a shari'a da ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da ka'idodi wanda malamai suka abinda sannan kadiba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jama'a war radd ala al-mukhalifin fiha safha ta 549 zuwa safha ta 555 da safha ta 562 zuwa safha ta 570 wallahu a'lam shi yasa fir'auna lokacin da annabi Musa ya zo Allah ya ce wa laqad akhadna آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وكان في المدينة التي أتكين قرين أكوين في المدينة أتكين قرين تسعة رهط أكوين متى ساقنا ترى يفسدون في الأرض وأن أيكن سشيني فنا أبا ينقصى في إلي مضارئين يفيد التجدد والتكرار ولا يصلحون كم أسا جارة su 'yan ta'adda ne kuma 'yan iskan gari kamar da ake cewa 'yan area boys area tana nuhin yanki ko boys kuma tana nuhin matasa tunda boys jam'i ne na boy to ko zamanin annabawa akwai su eh qalu sun kace ta qasamu billahi sun rantsi da Allah lanu bayyitannahu wa ahlihi ma'ana za mu kai mishi farmaki da daddare da shi da iyalansa daga bayati ne abin da ya zo da daddare kenan sun malana kulanna sannan za mu ce li waliyihi ga waliyinsa majibincin lamarinsa ‘yan uwansa ma shahidna mahalika ahlihi mu ba mu san ba mu shaidi halaka iyalinsa ba wa inna la sadiqun kuma mu masu gaskiya ne ina fata an fahimce ni qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf la tubayyitunnahu kenan suna suna shawara ne tsakanin su za ku kai mishi haji kenan suna faɗa ma junan su qala ba'dhum li ba'din la tubayyitunnahu an gane ko eh to sannan kuma sun malata ƙulunna sannan za ku ce nan suna mitin ne ina fata an fahimce ni nan kama ana hikayar lafazin abinda sun ka gaya ma juna ne yawwa shi yasa nan da yace qalu lanu bayyi tannahu nan kama abin bayan ana bada labarin sun ka ce ni la tubayyitunnahu kamar sashin su yana ga musashi na thumma la taqulunna ga abinda za ku ce ma shahidna mahalika ahlihi a ƙira'a ta hamza da ƙira'a ta kisa'i shi ne sun malata ƙulunna sannan za ku ce kinan nan imamu khalafu bai tare da su umma wajen latu bayi tun da hu suna tare da shi an gane ko yana tare da su ma shahidna mahalika ahlihi ku ce kenan ba mu shaidi halaka iyalin shi ba idan muka duba imam shoba ya karanta ma shahidna mahalaka ahlihi rawi ne na asim mahalaka daga halaka ya haliku ko halika ya halaku to imam hafsu ya karanta mahalika ahlihi bi kasri wato almim sun ka ce kenan kiyasin shi ya kamata ya zo ni da aluga ya kamata ya zo ni da fatha ba kasra ba to amma wannan magana ce wadda ba ta da ƙarfi in ƙur'ani ya zo da abuwa cewa kiyasi sai dai abinci kiloga an gane ko kenan asalin in kaga maf'il kamar mahalik yana nuna fi'ilin shi mubari'i kasra ne da shi in ka ga maf'al yana nuna fi'ilin shi mudari yana da fatha ko damma kaga yanzu in ka ce fataha yaftahu mudari in shi fatha gare sai ka ce maftah in ka ce qatala yaqtulu fi mudari in shi damma gare shi ko yaf'ulu ainihin shi damma gare ta sai ka ce maqtal amma in ka ce nazala yanzilu sai ka ce yan manzil ba ka ce manzal to kenan su sai sun ka ce kiyasin shi ya kamata a ce mahlak saboda suna tunanin a kiyasin luga fi'ili na halaka mudari'in shi ainihin shi tana ɗaukar ne fatha ko kuma gamma ba ta ɗaukar kasra to ai ba a sani ba tana yawa cikin laraba akwai masu mishi kasra balantana ka ce kiyasa ba kiyasi ko ga qira'a ta hafs kenan mahalika a takaice dai shu'ba ya karanta mahalaka ahlihi ba mu san yadda an kai iyalin shi sun ka halaka ba shi kuma fi ya karanta mahalika ahlihi ba mu san yadda iyalin shi suka halaka ba alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh sauran kuma sun karanta ma shahidna muhlaka ahlihi shi ko muhlak ya fara da damma to wannan yana nuna cewa fi'ilin harafi uku ne gare shi an gane ko in an ce halaka ya halaka ahlaka ya halakar da shi muna ganewa ko kenan muhlak sai zama to na fi'ili ne ruba'i ba mu san yadda an kai ba halakar iyalinsa to ba mu san in an ce mahalak kenan ba mu san yadda an kai sun ka halaka ba ba mu san yadda an kai suka halaka ba amma an ce muhlak ba mu san wanda ya halakar da su ba kenan kaga nan ya dauki ma'ana biyu mu ba mu san yadda an kai sun ka halaka kuma mu san wanda ya halakar su ba kenan ta muhlak tana bada wato abin nan ma'ana guda ƙarin ma'ana akan wannan to ka ji dubi yadda sun ka ce sun ka ce wa inna la sadiquna kuma mu masu gaskiya ne ka je wata ƙarya bayan sun ce su za su ma shahidina mahalika ali bayan sun ce ta qasamu billahi sun rance da Allah su za su halaka da shi amma ko sai sun ka ce ga abin da za su ce ma shahidina mahalika ali wa inna la sadiquna kaga ba su inna la sadiquna su makaryata ne amma saboda su kare kan suka ce su masu gaskiya ne Allah kai mu nasari wa makaru makran sun shirya makirci Allah ya ce wa makarna makaran mu ko mun shirya musu irin namu kiran mun shirya yadda zamu mayar su da martani wa hum la yash'urun alhali su ba su da sani an gane ko yawa kalima ta muhlak kalima cin qala'idul fikr fi tawjih alqira'at al'ashr safha ta 89 zaka ga karin bayani Allah ce to fanzur kaifa kana aqibatu makrihim ka kalli makoman makircin su sai Allah ce anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in mu mun halakar da su an gare ko da su da mutanen su gaba daya su da sun ka shirya wato abin nan an gare ko to idan muka duba qurra anan fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum imam yaqub al-hadrami al-basri da hamza da kisa'i da khalaf da asim waɗanda kufiyuna ne sun karanta anna dammarnahu sauran kuma sun karanta inna dammarnahum wa qaumahum ajma'i to in mun ka dauki waɗanda sun ka karanta anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in an gane ko kenan anna ba tana nuna cewa ba kenan abin ga inna da marna wa qawm ajma'in tana zuwa kenan a maganar isti'nafi an gane ko tunda inna tana daga cikin mi huruful al-istithna al-isti'naf yake son da ci an gane ko yawa to kuma in mun ka dauki anna damarnahum an gane ko fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'ina in mun dauki inna dammarnahum wa qaumahum ajma'in ta koma mi ta koma isti'nafi in kuma mun ka dauki cewa anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in sai zaman to mi sai zaman to shi wannan masdar ne duka gaba dai munsabik za a baida shi an gane ko kenan aqibatu makrihim wato tadmirana iyahu sai kuma kenan suna na kana sun da kana tana bukatar suna Allah subhanahu wata'ala yace fatilka buyutuhum abin nan fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in to malaman da suke taujihi na qira'at waɗansu sun kace an karanta inna dammarnahum an gane ko kenan kana a wannan wuri ta koma ta amma tunda isti'nafi an kai ta koma ta amma ba ta bukatar khabar mun gane ko kenan fanzur kaifa kana aqibatu kana aqibatu makrihim kaifa hadasa aqibatu aqibatu makrihim ko ko wujida aqibatu makrihim ko ko waqa'at aqibatu makrihim tunda kana ta amma haka ake kaddara mata to kenan a mafhumin bayanin su in an ka dauki anna damarnahum wa qaumahum ajma'ina kana sai ta zamanto mi sai ta zamanto wato naqisa to sai zamanto tadmira na za a ɗauka an na da murna hukumun ajma'ina yawwa dama wannan ne muke son mu kai gani shi Allah ce fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu sai ga gidajen su sun wayi gari khawiya sun rushe akan abin da rufin su an gane ko to imamu warsh da abu amr ibn al-ala al-basri da hafs rawi na asim da kuma abu ja'far al-madani da warsh rawi na nafi sun karanta buyutuhum sauran sun karanta biyu tuhum wannan babu wata matsala an gane ko yawwa da an ce biyut ko an ce buyut duk da gidaje ake nufi da larabci Allah ce to gidajen su sun gofin tabi ma zalamu saboda zaluncin da sun kai nan bai kawo wani irin zalunci bane shine sun yi shirka sun kin imani da Allah dan ya ce ani abudullah sannan kuma daga cikin zaluncin da suka yi mutane annabi salih sun soke taguwa an gane ko da dai abubuwa dai da dama waɗanda Qur'ani ya kawo suna a dunkuli inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamuna Allah ce a cikin wannan kissa akwai aya ga mutane masu sani masu ilimi ilimi na dauka wa'azi ba wai ilimi baka karanta amma baka aiki da ilimin ka wa anjayna alladhina amanu Allah subhanahu wa ta'ala ce mun ka tseratar da waɗanda sun kai imani wa kanu yattaqun kuma sun kasance suna tsoron Allah intabe a nan da Allah subhanahu wata'ala ce an tseratar da su tseratar da su ta zamanto wato mujmala ba a faɗi yadda an ka tseratar da su ba an gane ko amma dai an faɗi yadda an ka hallakar da waɗance ne ya ba sani ko mun fahimta ba to kuma ga alarama mai hadda alkur'ani sai an yi hattara a cikin suratu wato fussilat akwai wa najjaynal ladhina amanu wa kanu yattaquna kenan cikin fustilat najjaina ne ana gane ni a cikin kuma suratul namli an jainal ladina amanu wa kanu yattaqun nan cikin suratul namli da an ce wa kanu yattaqun sai a ce wa lutan iz qala liqaumi can kuma da an ce wa najjainal ladina amanu wa kanu yattaqun wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ko ko nahshuru a'da'allahi a qira'a talafa da yaqub saboda hadda qur'ani tana da muhimmanci mutum ya fahimci yadda ƙa'idodinta suke tafiya har da ƙur'ani tana da matakai daban-daban kaga bayan karanta baƙi sanin yadda ake harda sanin yadda harda take zama sanin yadda ake muraja'a sanin yadda ake ƙara harda sanin kuma bayan an ƙare mutashabihatul alfa an gane ko duka waɗannan abubuwa suna da buƙatar mutum ya san su to sai Allah ce wa lutan iz qala liqaumihi ai uzkur lutan kenan malamai suke kaddarawa ka ambaci lutu lokacin da ya ce ma mutanensa a ta atunan fahisha yanzu za ku zo ma alfasha wa an tumtubu siruna kuna gani alfasha na ana rufin luwaɗi an gane ko ko kuma zaman tona alfahisha ta luwaɗi tun da ba luwaɗi da suke aikatawa ba don ya ce a inda kuma ta atunan rijala wa taqfa'una sabila wa ta atuna fina di kuma munka can kuma cikin suratul a'raf ya ce a ta atunan fahisha ta ma sabaqakum biha min ahadin min al'alami ko ba karan bane yawwa sai yace a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa yanzu kuna zo ma maza abin biyan shawa min dunin nisa ku bar mata nan ba yana nufin ba ku zo ma mata ku zo ma maza dan yace min dunin nisa ku bar mata a'a ba yana nufin ba a'a in kun ka zo ma mata kun ka zo ma maza yayi a'a abin da yake nufi yana zargin su ne kan zo ma maza su bar mata an gane ko kenan in ma sun hada da maza da mata ko shi ma abin kyama ne bal antum qaumun tajhalun yace ku mutane ne masu jahilci ma na sun jahilci sha'anin Allah an gane ko kuma duk al'ummar da tace za ta yi luwadi da za a barta shekara 30 to ai in dai ba a jima ba nan da nan da za ka al'ummar tarin an gane ko shi yasa turawa ko da wannan bala'i an kabar su za su gane kurin su eh muna gane wannan ko yawwa to a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa an gane ko bal antum qaumun tajhaluna a cikin suratul arab bal antum qaumun musrifuna to dama mai luwadi banna ce yake yi bayan kasa kuma jahili na komi ilimin shi na duniya jahilin banza da yuhina don wannan aikin ko dabbobi ba su yi shi ko ba haka ba Allah kai mun tsari to madalla to to idan muka duba Allah subhanahu wata'ala ce fama kana jawaba qaumihi babu magana amsan mutanen shi illa an qalu kenan jawaba qaumihi kenan amsan mutanen shi bata kasance ba illa an qalu face sun ce akhriju ala lutin min qaryatikum ku hitar da annabi lutu ala lutin kenan da annabi lutu da iyalinsa min qaryatikum daga alqarya ku kaji maganin nasu da innahum unasun yatatahharuna su mutane ne masu tsarkaka idan wato duniya ta rikici in kana cikin gurbatattun mutane duk abin da kai na alkhairi su a wajen su ba mai kyau bane kaga annabi lutu ya ce abai luwadi wai kaji innahum unasun yatatahharuna su su wai shi a abin mamaki a gare su shi yasa zama cikin gurbataccen mutane mallan ko ya kama ma dole mallan sai ka sha wuya eh saboda sun riga in takasat fitratuhum fitratu ta rikice shi yasa wai yanzu duniyar da muke ciki fa saboda mutane sun kware wajen cin haram wai ganin aka yi ya za a yi baka samu kuɗi baka cin haram su ga ganin su ma a duniya ba babu mai samu halat me yake nuna wannan gurbacewa ta rayuwa eh shi yasa laraba sun wani sha'irin laraba ce idza idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununu idan dai aikin mutum ya zama to ba nagari ba to har da zaton shi ba nagari na ba yadda yake tunanin shi ya lalace to haka na yake tunanin kowa ma lalatacce na idan muka diba wannan aya akwai irin ta cikin suratul araf wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum kaga can cikin suratul araf akhrijuhum nan cikin suratul namli akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharuna muna ganewa ko a cikin suratul ankabuti akwai wannan amma ba kissa ce ta annabi lutu ba kissa ce ta wato annabi ibrahim fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu kenan sai ka gane cewa ita araf ita addawa ma kana ita ko abin nan namli da an kabutu adda fama kana sai dai a araf da namli kissa ce ta annabi lutu an gane ko an kabut kuma kista ce ta mi ta annabi ibrahima sannan kista annabi lutu cikin araf illa an karu akhrijuhum kista abin ga abin nan cikin suratul naml kuma akhriju ahla lutin min qaryatikum a fitar da annabi lutu da mutanensa subhanallah to anan sai kai aiki akwai malaman da suke cewa annabi lutu daga shi sai 'ya'yan shi mata ne guda biyu tunda ita matar shi ta bi su kenan ba su zancen a fitar da ita muna gane ko to to in ya zanto daga annabi lutu ne sai ƴaƴansa to da anka ce innahum unasun yatatahharun da can da anka ce akhrijuhum sai da manto an yi taglibi janibi dhukuri ala janibi inas tunda mace biyu ce da namiji guda ku fitar da su da gare su to wannan shine malamai suke cewa ta'kidu az-zammi bima yushbihu al-madh cikin balaga akwai shi akwai ta'kidul madhi bima yushbihu dhamm da ta'kidul dhamm bima yushbihu wai sunan sun sun kamar suna ganin sun zarge shi na suna sun mai da shi abin kyama sai kuma sun ka kawo wani abun da suka ganin za su kara kamar yabon shi na sun kai amma su ba yabo suke nuhi ba innahum unasun yatatahharu Allah ce to fa anjaynahu wa ahlihi mun ka tsiratar da shi da iyalansa illa maratahu banda matarsa dama Allah kira ta ajuz illa ajuzan fil ghabirin ko illam ra'atahu da matarsa Allah ya ce to qaddarnaha min al-ghabirina an gane ko yawa imam shuba ya karanta qaddarnaha mun kaddara ta nan kuma qaddarnaha mun kaddara ta sai da manto duk ma'anarsu daya an gane ko ko kuma ya zamanto abin nan mutane masu saurare wani an ce mai qaddarna imanin shi tun da farko yana karɓa wani kuma sai an akkada mai fi'ilin min al-ghabirin daga waɗanda an ka bari kalma ta ghabirin tana daga cikin al-afdat sai kai hattara wannan kace al-ghabirin abin al-ghabir abin da zai zo al-ghabir abin da ya wuce kaga kishoyin juna ne kuma duk kalmar tana daukar shi ghabara yaghburu fa'ala yaf'ulu Allah ce wa amtarna alaihim matara mun kai musu ruwa na bala'i Allah kai mu da tsari fasa a matsarul munzarina Allah ce ruwan waɗanda an kai ma gargaɗi sun yi muni an gane ko yawwa sannan kuma in ka diba wa amtarna alaihim matara a cikin wato abin nan suratul shu'ara Allah ce wa amtarna alaihim matara fasa a matarul munzarin inna fi zalika la'aya ko ba ka ba nan ko amtarna alaihim matara fasa a matarul munzarin qul alhamdulillah to qul alhamdulillah kace godiya ta tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa kuma aminci ya tabbata ga bayan Allah waɗanda ya zabe su Allahu khairun shin Allah shine ke da alkhairi dan ba a ce Allahu khairun Allah shi ne ya fi alkhairi amma yushrikuna nan am amma ba mai ainun bace ba amma yushrikuna bace mai alhamza ce amma yushrikuna ce ga hamza ce ta mu'adila am sai ka ƙara ma ma bi ma'ana allazi am allazi yushrikuna bihi mun gane ko yawwa to nan sai Allah ce shin Allah ne kaga in ka fassara Allahu khairun Allah shi ne mafi alkhairi amma yi shirku ko abin da suke shirka yo ai su abin da suke shirka da shi babu wani alkhairi tattare da shi wala tana ce kuma ka alkhairi gare su ibada su tana da alkhairi to dan mi da a ce Allahu khairun amma yushrikuna shin Allah ne alkhairi ko ko abin da suke shirka da shi waɗansu malamai suka ce a wanga uslubut taslimul jadali ne a kaddarta su wannan abin yana da amfani to Allahu khairun shin Allah ne an mafi alkhairi ko ko abin da suke bota ma to in Allah ne mafi alkhairi to su baro goma kansu dawo ma Allah wasali ko mun fahimta ba to idan muka duba ƙura waɗanda sun kai karatu alƙur'ani Allahu khairun amma yushrikun akwai kuma ƙira'a Allahu khairun amma tushrikun an gane ko idan muka duba imam abin nan abu amr ibn al'ala al-basri da kuma imam yaqub al-hadrami al-basri da imam asim al kufi sun karanta amma yushrikuna sauran kuma sun karanta amma tushrikuna tau yanzu ya zamu yi da wannan to sai malamai sun kace abin nan sun kace ita qira'a ta al-ghaib wanda sun karanta amma yushrikuna an yi taujihinta da abin da yazo qablaha wa ba'daha kidan as-siyaqu as-sabiq shine qablu wal lahiq shine ba'du min alghaibi domin Allah ya ce wa amtarna alaihim matara ana magana idan da ba su nan mun yi musu ruwa kidan kafirai da ake ba labari shi yasa Allah ya ce kuma wanda ya zo ba'daha bal hum qaumun ya'diluna bai ce bal antum qaumun ta'diluna ba kuma yace bal aktharuhum la ya'lamuna kaga wannan shi dace da ni alghaib ita ko qira'a wa amma qira'atul khitab fa mahmulatun ala taqaddumiha min amri Allah ta'ala ala nabiyhi ita ko an dauke ta saboda Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ba mushrikai qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa to Allahu khairun amma tushrikuna tunda sako ne an kace a isar zuwa gare su an gane ko sannan ko wadansu malamai sun kace a'a ana hankalta mu abin da yazo wato bayanta shi inda Allah subhanahu wataala ce wa yaj'alukum khulafa al-ard tunda bai ce wa yaj'aluhum ba kuma kadan bane amma khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an ko lakum kaga ce bai ce wa anzala lahum ba fa ambatna bihi hada'iqa zata bahja kaga wannan duddubiri na al khitab kinan ko ce qira'a tana da abinda yake taujihin ta na alqur'ani to kenan Allah shi ne adda alkhairi ko ko abinda suke shirka kadiba wannan cikin taujihul qira'at al ashr bil qur'an a safha ta 214 zuwa 215 wallahu ta'ala ala sai Allah subhanahu wata'ala ce to amman khalaqa samawati wal ard wane ne ya halicci sammai da kasai wa anzala lakum minas sama'i ma'an kuma ya saukan muku da ruwa daga sama lakum bai ce wala kunna bali taglibi janibi dhukuri ala janibi inas fa ambatna bihi hada'iqa Allah ce mun ka fitar da tsiro na gonakai hadiqa jam'in ta hada'iq lambuna za ta bahjatin ma'abuta ban sha'awa da kayatarwa ma kana lakum an tumbitu shajaraha Allah ce bai dace gare ku ba ai ba ku iyawa ku fitar da ni ku fitar da iccen duk duniya in ta taru tana iya fitar da shi sai Allah ce a ilahun ma Allah yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah bayan Allah shi kadai wannan shi yasa malamai sun kace dukkan wato adilla na tauhidur rububiyya an gane ko kamar man aqarra bi tauhidur rububiyya yalzamuhu an yuqirra bi tauhidur uluhiyya wanda duk yarda Allah shi kadai ne al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru Allah shi kadai ya halitta shi kadai ya mallaki komai shi kadai yake tafi da komai to wajibi ne kar da cewa shi kadai tantance abota bai dan me za ka bauta ma wani wanda ba Allah ba tare da cewa shi ne mallaki ko gudacin waɗannan ba mun gane malam shi yasa ce a ilahun ma Allah yanzu kuma a samu abin bauta ba tare da Allah bayan Allah shi kadai wanda amman ja'ala al-ardha qararan shin wani na sanya kasa ta zaman to tabbatatta nan qararan shi yasa wadansu sun kace a'a ita kasa qararan shimfide take wannan baya nuna kasa tana shimfide qararan kasa tabbatatta ce Allah ya tabbatar da ita da duwatsu muna ganewa ba shi ke nuna shimfide take ba muna ganewa ko suna kafa hujja da kuma wa ilal ardi kaifa sutihat kasancewa an shimfida ta da tana dunkule ba shi ke hana ba shimfida ba ta hana ta zama to a dunkule domin akwai abin da ana iya shimfida shi kuma yana da matsayin shi na dunkule din ina fata wuce ba ba ba, ba kwance shi ba an gane ko to qararan dai tana tabbace ba ta motsi ya sanya duwatsu an gane ko waje Allah fil ardi rawasiya an tamida bihim kina Allah tamida bihim waje ala khilalaha anharan shin wani na yasan ya koramu suna gudana a tsatsagiyar ƙasa khilalaha ko a saman doron ƙasa waje ala laha rawasiya wani na yasan ya duwatsu sun ka kafi ƙasa jam'i ne na wato arrasiya an gane ko rawasiya rasiya an gane ko yawa daga rasayar su ne sai an kamar da abin ya kuma abin nan rasayar su fi'ilin shi sai a ce arsa asilin arsa arsa wani an kamar da wawanta kuma alif to Allah ya sanya duwatsu dai sun ka kafe ƙasa waje ala bainal bahrain hajiza wani na sanya shamaki tsakanin tekuna guda biyu duka wannan aiki ne na Allah wa huwa allazi marajal bahrain an gane ko hadha azbun furatun wa hadha milhun ijaz ko ba kana bane kuma yace marajal bahrain yaltaqiyani duk da yake akwai bambanci tsakanin wannan aya ta cikin suratu al-furqan da wanda take cikin suratu fatir da wanda take cikin suratu rahman ita cikin suratu rahman tana zancen teku ne guda biyu marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan ita ko ta cikin suratul abin nan furqan da wanda ke cikin suratul abin nan fatir suna zancen haduwar teku ne da kuma tabki dan ruwan teku gishiri gare su sai ce bahraini kaga teku guda biyu amma nan da yace wa huwa alladhi marajal bahraini hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj kaga ya nuna azbun furatun ruwan mi ruwan tafki ne don su ne adda zaki an gane ko su ne suke da wato zaki ma'ana su ne ruwan da ba su da gishiri to da yace bahraini bari ko yace al-bahr wan nahr sai ya gallaba ya rinjayar da bangaren bahar a kan shi kamar da ake cewa alkamarani an ce alkamarani ba ana nufin akwai wata biyu ba ana nufin rana da wata an gane ko yawwa to shi ma na cikin suratul fatir haka ne wa ma yastawil bahrani hadha azmun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milhun ujaj to shi yasa in ka duba cikin hayatul i'jazul ilmi fil qur'ani was sunna ta karkashin rabitatul alamul islami da suke kasar saudiya a makka da suka zo suka yi bincike kan wannan sai suka ce malamai na da duka binciken da ake yi da Allah ce ya sanya bainahuma barzakhun shi barzakhun nan wasu fassara shi da kasa ce Allah ya sanya wasu ka ce barzakhun wani shamaki ne wanda ba a ganin shi an gane ko to ala ayyati hal tunda dai Allah ce ya sanya shamaki dole ya sanya shamaki yanzu cikin binciken da suka gano sai suka gano cewa wato shamakin nan ba a cewa a wancan zamani ba san shamaki ba amma shamaki tana yawan babu guda bane kala kala ne to cikin wanda yanzu an ka gano shine cewa wasu ruwa ne Allah yake halitta tsakanin teku biyu ko tsakanin teku da tafki muna ganewa waɗannan ruwan su sai kaga su in teku biyu na ba su kama da waccan teku ba su kama da waccan teku muna ganewa idan ruwan waccan teku sun ka shigo cikin su komawa suka idan na teku sun ka shigo komawa suke kuma tsakiya suke babu abin da yake abin da yake cikin waccan teku dabbobin da suke ciki da halittu idan suka shigo cikin waɗannan ruwan na tsakiya ba za su iya rayuwa ba in sun ta cikin waccan teku ba za su iya rayuwa ba tana yiwa su mutu su ma waccan teku haka an gane ko haka waɗanda ke cikin tafki in sun je cikin waɗancan ruwa na tsakiya ba za su iya rayuwa ba in sun je can ba za su iya rayuwa cikin teku su ma cikin teku ba za su iya rayuwa cikin wannan ba kuma in sun zo cikin tafki ba za su iya rayuwa ba kaga Allah subhanahu ta'ala ya sanya wannan an ga an gano wani kihi da ake cewa silmon silmon da s da e da l da m da o da a da n in bambanta ba shi wannan kihi shi kadai an ka samu yana daga cikin halittun da duk ukun da shari'a rayuwa cikin su eh ya zan kamar da hadisi ya ce wa durma a dahar kaifa ma dara an gane ko yawwa to to hajidan Allah ne ya sanya wannan shabaki to yanzu a ilahu ba Allah tare da haka kuma akwai wani abin bauta wanda ba Allah ba bal aktharuhum la ya'lamuna da yawan su ba su da sani amman yujibul mutarra shin wani na yake karba ma wanda ya shiga cikin matsala dan ga ad-durru na sai an ka ce itdarra sai ta'un ta zo bayan mi bayan dazo sai an kabe da tsawon an kace mutarra an gane ko daga barra na an kace idu tarra sai an ka gabata huduwa sai an kabe da tsawon an kace idarra wanda yake karba ba wanda yake cikin damuwa wani na shi idza da ahu idan ya kira shi in ba Allah ba wa yakshifu su'a wani na yake yaye maka damuwa ko mummuna wa yaj'alukum khulafa al-ard wani na yake sanya ku zaman to masu moyewa juna waɗansu su rayu waɗansu su mutu Allah yana halitta juna an gane ku wuce waɗansu su maye muku wa yake yin wannan Allah ne a ilahun Allah yanzu kuma akwai wani abin bauta tare da Allah Allah ce ƙariran ma ta zakaruna ‘yan kaɗan ne suke wa'aztuwa idan muka duba imam haf wanda rawi ne na asim da hamza da kisa'i an gane ko ƙalilan ma ta zakaruna idan muka duba imamu abu amr ibn al'ala al-basri da imamu hishab wanda rawi ne na abdullahi ibn amir da kuma imamu rauh wanda rawi ne na yaqub al-hadrami al-basri sun karanta qalilan ma an gane ko yazakkaruna yan kadan ne suke wa'astuwa kina an mai da damirul ghaiba kenan an yi damirul ghaiba ba sani ko mun fahimta ba damirul ghaiba shi ne kenan kamar ba wanda ake magana da su ba tun da dama ai zamirul ghaiba sun sun gabata a can lokacin da mun kai bayani ba sani ba ko mun fahimta qalilan ma yadhakkaruna qalilan ma yadhakkaruna an gane ko kina asalin shi qalilan ma yatazakkaruna ta'un din sai an ka maida ta zalun an ka ce qalilan ma yadhakkaruna an kai maida ta ta'un kuma ta'un an ka maida ta zalun sai an ka shigar da ita cikin waccan shi kuma imamu hafs wanda rawi ne na wato asim da hamza da kisa'i kufiyuna ne su kuma waɗanda ƙura ne da ruwais wanda shi kuma rawi ne na yaqub an gane ko sun karanta ƙalilan ma ta zakaruna kuma kaɗan ba ne kaɗan ne kuke wa astuwa to shi kuma nan an yi damirul khitab ne asalin shi ƙalilan ma tazakkaruna kenan qalilan ma tatazakkaruna ne sai an ka shahita un daya su ko sauran sun karanta qalilan ma tazakkaruna sai da to shi ma uslubul khitab ne sai dai ta un din an maida ta cikin zalun sai ta shiga cikin ta sai an ka ce qalilan ma tazakkaruna asalin shi tatazakkaruna ne kadan ne kuke wasuwa almuhimmu dai anan abin da ya kamata mu gani shi yazakkaruna suke wa'astuwa na ana magana da musu imani kenan an ce musu kaɗan ne kafirai suke wa asuwa uslubul ghaib ne kuma kamar an yi iltifati ne daga ni ko kuma a'a an ce bal hum kaga hum din nan yana koma zuwa gare su yadhakkaruna na koma ne zuwa gare su amma nan mu'minne ne an kai magana an ce ku diba kafirai kaɗan ne suke wa asuwa an gane ko to shi ko ma tazakkaruna na ana magana ne da kafiran tunda an ce wa yaj'alukum kum kum kum ku din kafiran a'a kalilan ma tazakkaruna kaɗan ne kuke wa asuwa muna gane wannan da kyau yawwa sai Allah subhanahu wata'ala ce amman yahdikum fi zulmatil barri wal bahr wane ne yake shiryar da ku a cikin dubbai na albar ƙasa kenan tudu inji malaman zauri wal bahr da kuma teku wa man yursilu riyaha wane ne yake turo iska an gane ko wane yake turo iska imamu nafi' al-madani an gane ko imamu nafi' al-madani da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu ibn amir al-kufi da imamu asim al-kufi da imamu abu ja'far al-madani da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wa man yursilu riyaha wane ne yake turo iskoki daban-daban nan jam'i na ar-riyah iska daban-daban an gane ko kenan alal jam'i shi kuma hamza da kisa'i da khalaf da ibnu kasir sun karanta wa man yursilu riha wa yake turo iska an gane ko to nan in mun dauki iska nan uh, mun kace yana yiwa nan al ta koma jinsiya a qira'a ta su hamza da kisa'i da khalaf da ibnu kasir mun gane ko sai ta zan jinsiya wa yake turo jinsin iska can kuma arriya iska daban-daban kenan duk sun haɗi ko ko wa yake turo iska wani lokaci Allah na turo iska ɗaya ta zo wadda ta fuskanci abin nan in an ta zan ahadiya ba jinsiya ba iska wadda za ta zo ta kai muku labari tana yawa daga bangare guda ta fito nau'i guda ce to wa yake turo dai iska daban-daban ko wa yake turo iska bushran baina yaday rahmati an gane ko idan muka duba bushran imam Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta nashran baina yaday rahmati mun yi bayanin wannan kadiba cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashra safhata 56 da kuka koma can cikin suratul a'raf a cikin ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun ya kawo wajen wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati nashran asalin shi masdar ne nashara yanshuru nashran kenan ko ka dauke ta zatu nashrin ma'abuciya daidaituwa tunda nasdar masdar ne ko kuma nashran ka dauke shi masdar a matsayin hal hal bi ma'anar fa'il an gane ko kenan nashiratan tana daidaitawa ko kuma manshuratan Allah yana watsa ta wannan shine qira'at Hamza da Kisa'i da Khalaf qira'at Ibn Amir nushran nushuran ya imami wa man yursilu riyaha nushuran nushuran kuma da shi da kuma jam'i ne na nashira an gane ko nashira kenan mai daidaituwa nushuran mai daidaituwa Imam asim ya karanta bushran jam'i ne na wato bashir kenan mai mai mai yada bushara tana nuna muku alheri yana tafi yana kusa sannan akwai kuma sauran sun karanta abin nan imamu abin nan ibnu amir ya karanta nushran ya yi shinin sukuni sauran ƙurra kuma sun karanta nushuran an gane ko yawwa nushuran to shi nushuran sai ya zama to kenan kada ya ɗauka shi duk takfifin nuni ne an kai nan takfifin shin ne an kai jam'i ne na abin nan abin nan nashir an gane ko kamar da ake cewa nuzul jam'i ne na nazil shuruf jam'i ne na sharif nuzul shine wato jam'i ne na nazil wanda ya sauko ko ko kuma bako ko kuma sharif jam'in shi shuruf shine wanda ya zo gaba wani abu to wa man yursilu riyaha bushran bayna yadi rahmati wa yake turo iska almuhimmu tana yaduwa ko abin yadawa kuma tana dauke da bushara in mun dauki qira'a bushran a ila bayna yadi rahmatihi tana gaban rahma Allah ma'ana ruwa kenan kafin ruwa su zo iska zai zo iskan nan dama ta yadu ta zo ta kawo bushara a ilahun ma Allah yanzu akwai wani abin bauta wanda ba Allah ba Allah ce ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya daukaka daga shirkar da suke masa asalin ta'ala ta'ala wani daga al'uruna wawun ta zo karshen kalma sai aka juya ta aka bada ta alif kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 560 kaga karin bayani kan waɗannan ayoyi mun ji wannan ko can kuma wajen qira'at anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in kadiba cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 894 mun gane ko to sai Allah ya ce amman yabda'ul khalqa wane ne yake kagar halitta ko thumma yu'iduhu kuma ya sake mayar da halittan nan saboda in sun yarda da Allah ya halitta kenan dole suna su yarda da cewa Allah zai iya maida ta wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ard wane ne yake arzita ku min as-sama'i daga sama wal ard da kasai nan ba kasa guda ake nufi ba an gane ko kuma arzikin ku daga sama yake ba dole sai sama guda ba duk samban da duk arzikin da hito da sambai bakwai da wanda hito da kasan bakwai daga wajen yake daga Allah sai zaman to nan al as-sama nan al jinsiya ce jinsin samai wal ardu jinsin kasai a ilahun ma Allah yanzu kuma akwai abin bauta tare da Allah bayan duk waɗanda hujjojin to in babu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina kace ku kawo hujjojinku in kuna da gaskiya hatu to nan da an kace su kawo Allah ya san ba su da hujja nan al'amuru litta ajizi dan a gajiyar da su da dan nan har kiyama ta tashi har abadul abidina babu ran da su samu hujja dan an ce su kawo ba shine don suna da ita ba kamar da yace man yadda umma Allah ilahan akhar sai ce mi la burhana lahu bihi duk wanda ya kirayi wani Allah ya bota mishi la burhana lahu bihi bai da hujja ah ya za a yi ma wani shi bota ma wani Allah ko ya mutu da hujja ai babu ran da zai samu wannan hujja la mafhumu lahu ala ramma mun gane ko to ga dukkan alamu nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci ya dan matso mu samu mu dan shirya ma sallah ta magariba kenan amma akwai aguguda na harda da ya kamata mu kare da shi daga nan sai mu abin nan ka'idodi na harda malamin su ka'ida harda kaga a ilahun ma Allah dinga a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah to an ramma komi rikicin shi suna rikitar da shi ko ba karan bane komi karfin harda ka bar wuce komi karfin harda ka to sai malamai sun kai musu rumus alarama rumus guda biyar ka rike su da kyau eh kamar na ar-rahman to su ku na waɗanda ayoyi an gane ko sai ka ce ba ba ka ta ku ba ba ka ta ku alarama ka rike wa ba ba ka ta ku rike da kyau ba ba ka ta ku baba ya an ka ce a ilahun ma'allah sai a ce balhum ƙaunin ya adiluna ko ba karan bane a ilahun ma'allah ba bal aksaruhum la ya alamuna a ilahun ma'allah ka kalilan ba ta zakaruna ta a ilahun ma'allah ta'ala Allahu amma shirkun ku a ilahun ma'allah kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina haka malamai sun kace ni dai ba ni ce ba in ka yarda to in baka yarda kuma malamai da sun ka faɗa Allahumma amin abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba idan Allah ya so ya yarda subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh